بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta ranar lahadi ita ce safiyar sha ɗaya ga watan jumadal ula shekarar hijira bakwai wanda ya dace da lissafin biyu ga watan novemba 2025 daga wannan majalisi mai suna majalisu al'imam abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi da ke nan wato northwest university layout a birnin kanan dabo idan ba manta ba muna darasi a cikin littafin aljami li akhlaqir rawi wa adab as-sami wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi imam al-khatib al-baghdadi ya rasu a shekara ta 400 da shekara 63 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine darasi na 15 a cikin jerin giyar darussa daga wannan littafi mai albarka insha Allah za mu tashi inda mara yake cewa babu adabin talib babin da ke magana a kan ladubban da ya kamata ɗalibi mai koyon ilimi musamman ilimin hadithi da sauran ilmomin shari'a to ana horonsa da nemansa da cewa ya lazumci ladubba abinda ake nufi da ladabi shine tsari wato wasu etiquettes wasu tanade-tanade na tsare-tsaren yadda ya kamata ya kondakta rayuwarsa a matsayin shi na ɗalibi da yadda ya kamata ya mu'amala da abokansa ɗalibai da malamansa da yadda ya kamata ya mu'amalanci shi kan shi ilimin muna ƙara akka da cewa wannan babi na na ladubba yana daga cikin inda aka samu tasgaro a cikin al'ummarmu wanda ya haifar da irin wannan talaɓaɓuwar da muke gani da rikirkicewa al'amura a cikin rayuwarmu ta ɗalibta a galibi mutane sun yi karatu sun yi haddan alkur'ani sun iya tada baki sun iya la'irabi da sauransu amma za ka ga idan aka zo babin ladubba na mu'amalar ilimi to za ka samu cewa akwai rangwame sosai akwai rauni ba a ba da wannan kulawar da ake bukata a wannan babin ba ko dai zama da cewa an karantar da ilmomin ladubba amma ba a saka su a cikin aiki saboda duk galibin makarantunmu na soro inda ka je ana karanta da akalla zarnuji wato littafin ta'alimul muta'allim akalla zai wuya ka samu wani zaure da ya amsa sunan shi na zaure wanda ba a karanta littafin to mu kuma galibi makarantunmu na ahlus sunna ana karantar da hadisai ai ko da a cikin riyadus salihin da bulugul maram akwai hadisai da dama da suke da alaka da ladabi na rayuwa da ladabi na ilimi ana kanta da irin sa'adabul mufrad ka ana kanta da littafai ma na musamman na musalol hadis wanda suke suke a cikin su akwai babubuka na adabu talibul ilmi kamar irin waɗannan kamar irin sadribul rawi kamar alfiya ta suyuti alfiya ta ta iraki da makamantansu amma wajen aiwatar da ladubban ne ake samun matsala wato mutane ba sa damuwa da sai sun fitin waɗannan dubba into practice sannan kuma abu na biyu a aikace wasu daga cikin malamai ko masu karantarwa suna mumarasa wasu halaye da wasu ɗabi'u wanda ba su dace da na ilimi ba to ko da ba su ce ma ɗalibai ai koyi da su ba tilka'iyan ɗaliban suna koyi da su kamar da ibn timiya ya ambata a cikin iktida usratul mustaqim in ka koma sharhin al-uthaymin ya bayyana cewa daga cikin ɗabi'ar ɗan adam akwai cewa kowa yana koyi da na gaba da shi talaka yana koyi da mai kuɗi wanda bai da sarauta yana koyi da mai sarauta yaro ƙarami yana koyi da babba to haka almajiri yake koyi da malaminsa to ba sai malamin ya ce ma almajiri ya koyi da shi ba a nan ne uthaymin yake faɗa yake cewa yana tuna sanda suke yara al-imamu ibnu sa'idi malaminsu babu abin da ba sa kwaikwayo na shi ya ce hata yadda yake saka rigar shi da yadda yake saka hular shi suna kwaikwaya kuma haka ne har yanzu za ka ga haka ne to idan malami yana mumarasan wasu ɗabi'u da halaye marasa kyau ba sai ya ce ɗaliban shi su koyi da shi ba ce malami ya bi majalisi yana zagi yana gulma yana karɓan zantuttuka yasassu yana sakin baki to ɗalibai za su ɗauka wannan daidai ne ko da suna sana ba daidai ba ne abinda ake ce ma Allah shu'ur unconsciously sai kawai su kama koyi da shi so da ya zama wajibi masu karantarwa su kiyaye al'adunsu da ladubbansu su gane cewa su kuduwa ne su abun koyi ne a cikin al'umma da haka wajibi ne su zalunci su lazumci halaye da ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai Allah ubangiji ya samu dace a takeice dai al-imamu al-khalil garadi yake cewa yanbaghi li talibil hadith an yatamayyaza fi ammati umurihi an tara'iqil awam ya zama abu ne da ake so wajibi ne abu ne mai kyau a ce ɗalibin hadisi ɗalibin ilimi ya bambanta a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa a jifi ammati umuri a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa ya bambanta an tsara igilawa daga tafarkin gama garin mutane wannan abu da mutane suke gani a ce haba ustaz har da kai haga shi yana da tushe a shi ko da su suna yin abun kai in kai yin sun san bai dace su ce haba haba gabata mala ai wannan ba naka bane ya kamata mu gane shi da gaske ne Allah ya baka wani ɗaukaka a cikin mutane a matsayinka na ɗalibin ilimi da wajibi ne a ga bambanci tsakaninka da sauran gama garin mutane bisti imali asari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma amkarau ta fuskar da zaka zaka zama mai amfani da hadisai da asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu iya iyawarka iya iyawarka ka dage wajen yin aiki da hadisai wa tawzifi sunani ala nafsihi da kuma ka dinga practicing ka dinga ɗabbaka hadisai akan rayuwarka akan ibada akan mu'amala akan zamantakewa akan rayuwa da al'adu da sauransu fa inna allaha ta'ala ya kulu saboda Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle akwai kyakkyawan abun koyi gare ku a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to kai da kake ka ɗauka cewa kai ɗan hadisi ne kai mai neman ilimin hadisi ne kaga kai ne aula da a ganka kana wannan kyakkyawan koyi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa qad akhbarana ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-rawbani ar-rawiyani qala hadathana muhammad ibn al-abbas al-khazzar qala hadathana abu ayyuba sulaiman ibn ishaq al-jallab qala qala li ibrahim al-harbi al-imam ibrahim al-harbi daya daga cikin ɗaliban makarantar al-imam ahmad ibn hanbal ne mai littafin garibul hadith ya da littafi mashahuri garibul hadith to shine yake cewa yanbaghi lirrajuli idza sami'a shay'an min adabin nabi sallallahu alaihi wasallama an yatamassaka bi ya dace ga mutum idan ya ji labarin idan ya karanta aka karantar da shi wani daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna ladabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yatamassaka bihi to ya riko da wannan ladabin a ganshi aikace yana aiki da wannan ladabin وحدثنا وأنبأنا أبو الحسن محمد آه محمد ابن عبيد وانا أثر نبا كانت أثر يوليكي صحيح ينا تكين آداب, آداب الإملاء والاستملاء نا, نا, نا السمعاني دوكما الرابي أتكين سير علام النبرة وحدثنا أبو الحسن محمد ابن عبيد ابن محمد الحنائي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسرود قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ثابت بن محمد يقول سمعت الثورية يقول الثوري شين سفيان ابن سعيد الثوري يتشي إن إن استطعت أن تحك رأسك ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل yace in zaka iya a ce ko da wato susa kanka ya zama in zaka sosa kana da hadisin da ya ce ga yadda ake sosa wato kai haka wato kai matuƙa ko da sosa kai in ka ji kaikai akan kai za ka sosa idan akwai wani hadisi da ya ce ga yanayin yadda ya kamata a sosa to kai aiki shi wannan mubalaga ce ya zama komai naka a ga a cikin shi akwai asarin cewa lalle kai ɗalibi ne wannan zai taimaka maka farko wajen cikakkiyar mutaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai taimaka maka a karo na biyu wajen kiyaye karatun duk karatun da kake aiki da shi kullum baka manta shi wannan asali yana da yana da rinji fuskar isnadin sa saboda Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq Darqutni yana cewa laysa bil qawi wa hadathana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa as-Sayrafi qala akhbarana Abu al-Abbas Muhammad ibn Yaquba al-Asam qala hadathana Abu Ja'far Muhammad ibn Ubayd ibn al-Munadi hadathana Ruhun ibn Ubada Rawh ibn Ubada an Hisham ibn an al-Hasan daga al-Hasan al-Basri qala Hasan yace kana ar-rajulu yatlubu al-ilma mutum ya kasance a cikin zamaninmu yakan fara koyon ilimi fala yalbasu ba za a jima ba an yura zalika fi takhashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadi kafin a jima za a ga tasirin ilimi a cikin takhashshu' natsuwarsa wa hadihi da tafarkin rayuwarsa wa lisanihi da harshensa wajen zancensa wa basarihi da idansa wajen kalle-kallensa wa yadihi da hannunsa wato tun daga da zarar mutum ya fara zuwa makaranta za a ga yanayin shi a canza wajen takhashshur wato natsuwarsa da kulawarsa da abubuwa da yadda yake conducting rayuwarsa al-khashu shine natsuwa khashi'atan absaru sannan hadiyu shine abin nan al'adun mutum gaba daya gashi nan zadul ma'adi fi hadi khairul ibad alhadi shine shari'a wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lisan da kuma a maganganun sa kuma maganganun da an san ba irin na dalibai bane ba za a ja bakin sa ba wa basiri da idan sa zai kiyaye ganin sa ba zai kalla ba sai abin da yake zai amfane shi abin da yake da alkhairi haka nan kuma da hannun sa wato wajen abin da zai taba ko abin da zai kai hannun sa zuwa gare shi wannan isnadi ne wanda yake rijaluhu thiqat yana cikin az-zuhud na al-imam ibn al-mubarak da na hannadu da da az-zuhud na ahmad ibn hanbal da ad-darimi a cikin sunan dinsa da da al-ajuri a cikin akhlaqul ulama da ibn batta a cikin ibdalul hiyal haka nan ibn abdul bari a cikin al-jami li akhlaqir rawi abu a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi afwan malam ya sake cewa wa haddathana Muhammad ibn Husayn ibn Muhammad al-Madduthi qala haddathana Abu Salim Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ziyad ibn al-Qattan haddathani Isa ibn Ishaq Abu al-Abbas al-Ansari qala sami'tu abi yaqulu sami'tu ibn Uyayna yaqulu kana ash-shab idha waqa'a fil hadisi ihtasabahu ahluhu ce idan matashi idan matashi ya wayi gari ya zama ɗan makaranta ɗalibin hadisi ita sabahu ahaluhu to mutanen gidansu sai su sallama shi sai a bar shi a ce to wannan Allah dai ba mu ladan haihuwar shi da muka yi amma ba wani amfanin da zai musu irin wanda aka saba ɗiban ruwa cefane da aikin gida to wannan an haƙura da shi ke an sallama shi ga ustazai قال أبو بكر ما لن يتي يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا za a gan shi da ƙwazo da ƙoƙari a cikin ibada ya taƙaƙƙa'uhu an ahali yanda yake yake zai yanke shi daga mutanen gidansa fa yahtasibunahu inda zalika shikenan sai su ce to Allah ya sa su samu da haihuwar shi har yanzu zaka ga mutum inda mutum da gaske zai karatu to akwai abubuwan da dama sai ya rabu da su sai yayi uzula ga mafi yawan al'adu da ɗabi'u da mu'amalolin daga magarin mutane suke in ka ce duk auren da aka yace ka sai ka je to kullun ran asabar kana gurin dauran aure kai ba kai ne wali ba ba kai ne ango ba kai ba uwan amarya ba amma kullun kana kana cikin sabga haka in kika ce komai sai kin je na biki kullun kina cikin anko kenan kin zama abin nan kawar tela kenan kullun kina hanya kunshi da da da, da kitso da an so kaya akwai yaran da na sani lokacin da suke hadda hatta wanke-wanke a gidansu ‘yan mata ne sai da aka aka haƙura kawai aka daina sa su wanke-wanke da shara da sauran ayyukan gida saboda kullum suna cikin tilawa iyayen ba sa jin daɗi cewa yara sun taso ba sa taya aiki ke ku ya ku da tana za ku yi alfahari da su to dole irin wani abubuwan sai mutum ya rabu da su sai ya fita daga batunsu sai an yi jana'iza an yi mutuwa a unguwarku baka je jana'iza ba kaga dai aikin lada ne ballantana dubiyan mara lafiya balantana daurin aure balantana ko majalisa irin ta la'asar din duk wanda za a ce ɗalibin ilimi kuma da majalisa ta la'asar gaskiya asara ce kawai yake yake wa kansa bai ma dace ya kira ke kanshi da suna ɗalibin ilimi ba dole ta dinga zargin ka da girman kai cewa kai baka kula mutane saboda ka ga Allah ya baka ilimi kai baka magana da kowa wannan zargin sa ya taso a a tarihin manyan-manyan malaman musulunci waɗanda suka yi irin littattafai masu girma da yawa ɗin nan za ka ji cewa an kafa tarihinsu suna da ɗabi'a ta al'uzla ta fita daga mutane irin su shi kanshi wannan malamin mun karanta a bayan cewa ko a ina yake da littafi yake baya yana tafiya a kasuwa ma yana karanta littafi haka ibn jauzi ibn jauzi yayi shekaru da dama baya shiga mutane haka limamu zahabi bai rubuta littafan shi manya dinnan su siyar da tarihul islam ba sai da ya bagarin dimashka ya koma wani ƙauye wani lambu can ya je rayu kashin rayuwarsa shekararsa takwas a wajen haka wannan siyuti duk in ka bincika za ka tara haka suke to ko da ka kalli irin manyan malamanmu da gogaggun masana 'yan boko da za gan su mu ga magar mutane muna kallon su wasu murɗaɗɗu wasu kwamarori ko ba ka ake ce musu wasu wanda ba sa sun ƙi tafiya tare da mutane to wannan kuma shine rayuwarsu za ta za ta zama haka in suka tafi tare da yadda mu muke yadda muke da lokaci isasshe oba in gari ya waye kawai a karya a fito a zauna a dinga bin inuwa har ta kare a canza a yi ta labari a yi na kwallo a yi na amerika a yi na faransa a yi labarin duk wanda ya wuce a yi labarinsa nawa ne kudin motarsa nawa ne jarinsa kawai muna ta bin inuwa an kira sallah mai azhar mu sake dawowa mai la'asar yaushe za mu yi wani abin arziki kenan a haka za ka ga tun ana samari har a ta ɗauki daidai ana yin aure har kuma ku dawo kuna aurarwa duk kuna nan kuna zauna majalisa wanda ya mutu ku je ku kai shi ku dawo sai mutane su rayu shekara arba'in hamsin sittin ba su rayuwarsu in aka kirga amfaninta ba ta fi amfanin shekara uku suka wa kansu wannan shine shine waƙe rayuwarmu na ƙasa hausa kuma har da wanda muke cewa mu ɗalibai yanzu ka kalli mutane suke katon boko mana duk wanda ya zo yanzu biyu ke nan daga wani gari a gefen jigawa ko katsina ko sakkwato ya zo karatu biyu ke nan zai yi irin wannan rayuwar ya kai labari ba zai yi ba ya ce yanzu ya kama anguwa na rijiyar zaki kawai ya fito ya dinga zaman fira kuma semester ta yi je jarabawa ba inda bai kai dole sai ya je ya lazimci wannan abubuwan da yake sai ka ga a shekara hudu mu muna zaune a cikin anguwan nan ta zakirai ko ina ne ko dan bara yake ce mata su kuma sun zo sun yi katu ko sun taba ba su ko sun iya sai daga bayan mun ga sun zama manyan mutane mu dinga cewa nan fa suke kama haya a gidajen mu wannan duka shine waƙe rayuwar mu da in dai mun ci mu ɗaliban ilimi ne to sai mun canza ta gaskiya sai mun canza ta sai ya zama mun rage mu'amaloli na na ɓata lokaci mu'amaloli na kawai abin nan al'ada wadda ba ta da wani tasiri a cikin abin da za mu amfana Allah ya kyauta sauraka wannan yana mana idan muna da ɗa ko ƙani ko ɗan uwa wanda yake ya kama harkar karatu to taimakon shi zami mu sa ran samun lada ta hanyar wannan taimaka masa dan ba wai mu dinga fabbada shi mu dinga kashe mushi gwiwa muna nuna mai cewa bai isa ba dole sai ya yadda ake din yanzu muke maganan Uthaymin rahmatullahi alaihi al-Uthaymin a tarihinsa an ce baban shi attajiri ne baban shi ya zo da yara guda biyu da shi da dan uwansa ya rugun mu Abdurrahman ibn Sayyidi wanda shine malamin garin su na Unaiza cewa ga yara na sun taso na zo da su ka musu addu'a ya musu addu'a ya sa musu albarka sai tambayi baban ya ce waɗannan yaran ne harkar da suke sai ce ina son sasa a cikin kasuwancin da nake ne to ashe a cikin fira da sauransu da ake ta ya lura da yanayin ɗabi'a shi Uthaymin sai ce to wannan dai ka ban mun shi amma ka kai kai ɗayan kasuwa amma wannan ka ban mun shi ina ganin alama wannan shine magaji na shikenan baban kuma ya hakura ya bar shi kawai aka bar shi daga nan shine fa Uthaymin da kake ji ka duba ka ga wato hangen nesa irin na shi malamin yace wannan shine ina jin kamar shine magaji na kuma haka hakan aka yi to inda baban bai yadda ce ni ina da harkar kasuwa ina da kamfanoni yau shirin bone yaro na tafi wani usadanci malam ka dai san da za ka yi to da ba ji labarin wannan bawan Allah ba da bai amfani al'umma haka yadda yake amfana ta ba Allah ya kyauta wa haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizqin قال أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحبرمي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء عن إبراهيم عن إسماعيل قال كنا كان أصحابنا يستعينون على طلب العلم بالصوم malaman mu sun kasance suna neman wato suna yin azumi ya taimaka musu akan neman ilimi azumi yana da amfani ga ɗalibin ilimi ta fuskoki da dama ta fuska ta farko wajen rage mishi wato sha'awar abubuwa na rayuwa da za su tirsasa shi zuwa ga biye ma rayuwa kamar da muka sani azumi yana karya sha'awa sha'awa ta dan adam sha'awa ta abinci da sauransu sannan zai rage musu kuma wato lokacin da za su bukata wajen cin abinci da neman abinci da sayowa da sayarwa sannan kuma zai sa wa mutum wato kana'a da kaɗan haka kuma yana yana gyara kwakwalwa ta zama cewa ta samu yanayi mai kyau to da suna yawan yin azumi wajen rayuwarsu ta ta ɗalibai don ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ilimi domin sai gan riga mu ɗalibai amma yanzu wani rabon shi da azumi na gacin ramadan gashi an fara fuskantar wani ramadan ba ma yi litinin da alhamis ba ma yin surar shahar ballantana azumin annabi dawud wannan ya zama cikin tarihi ma yanzu ya zama irin asnanul mansiya asnanul mahjura in aka ce ga wani azumin annabi dawud da sai an kira da shi abu da wani a ce ya yake yi ma yi haka ya zama celebrity ne azumi sauraka jama'a a kula da azumi yana da kyau kwarai da gaske وحدثنا محمد ابن أحمد ابن يعقوب قال حدثنا محمد ابن نعيم قال سميت قال سميت أبا سعيد أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الفقي يقول سميت إبراهيم ابن محمد ابن سفيان يقول سميت أبا عسمة عاصم ابن عسام البيهقي عاصم ابن عسام البيهقي وانا آه ya rasu shekara ta 261 in ba na manta ba yana cikin wanda ibn hajar ya kawo a cikin abin nan dinsa lisan al-mida cewa al-imam wa tsara kutune da cewa la yu'raf ba a san shi ba ba a san shi ba malama hadisi ba su san shi ba ya kuli yana cewa bittu lailatan inda ahmad ibn hanbal na kwana wani dare a gidan Ahmad dan Hanbali wato bai shahara cikin ɗaliban ba amma dai ya bada labarin cewa wata rana ya taɓa kwana a gidan Ahmad ibn Hanbal ya zo karatu ko ya zo neman fatawa ko na abu makamancin haka sai kwana ya kama shi sai ya kwana a gidan Malam Ahmad ibn Hanbal a faja'a bil ma'i da dare sai Ahmad Hanbal sai kawo ruwa a buta sai aje mai kusa da ɗakin baki da ya kwana fa wada abu falamma asbaha da gari ya waye nazara ila al ma'i sai Ahmad Hanbal ya ƙara duba buta sai ganta cike da ruwa fa idza huwa kama kana ba ya amfani da ruwan ba qala subhanallahi wala Ahmad Hanbal ya salati inji Hausa ya ce sanar da ubangiji ko ce rajulun yatlubu al ilma la yakunu lahu wirdun min al layli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato bacci kake ta yi tsawon dare da sunan dalibi babu wani tilawa babu sallar dare babu tashi kai istighfari babu addu'a babu komai bacci kawai noman subata a wannan ba tafarkin dalibai ilimi bane wala ma dan hanbali rufe shi da fada kenan zaka ce ko ya rufe shi da fada kan cewa lalle lalle wannan ba tafarki ne mai kyau ba tunda shi kuma ya saba tun yana yaro dan shekara shida Malam Ahmad ibn Hanbal ya saba da sallar dare mahaifiyarsa ta kan ɗauko shi tsakar dare ta fito da shi daga gida ta kawo shi masallacin anguwa ta ta bar shi ana tun yana kuka har ya fara sabawa ya daina yin kuka sai ta shi kawai ta sallah sai zama sallah ta zame mishi sallar dare ta zame mishi kawai ciki ta zama mai routine baya jin wahalarta har ya kai ƙarshen rayuwarsa bai fasa wannan ibada ta sallar dare ba har yana gidan yare da komai da wahalar da ya sha ta riga ta zama mai jiki وحدثنا أبو حازم العبدوني العبدوي إملاء قال سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضر فحضرت صلاة الظهر ce muna majalisi sai lokacin sallah azhar yi fa adina abu abdullah fa kharajtu min masjid sai aka kira sallah da aka kira sallah ana cikin masallacin ana karatu sai ya fita daga masallaci zai mene zai alula faqala ya aba ja'farin ila aina ce ina zaka je bayan kira sallah kaman yana masa inkari saboda bai babu kyau an kira sallah ka fita daga masallaci alama ce daga cikin alamun munafikai ko qultu sai na ce mishi atahharu li salat aga ta malan alula zan saki kala kana zanni bika ghaira hada shi na dauka ka ka wuce wato ma baka da Allah tun da ake zaune baka da alula kana zaune a masallaci subhanallahi wannan ya bai da ai faduwa zai kawai mutu diti saboda bakin ciki yadkhulu alayka waqtu salati wa anta ala ghairi taharatin lokacin sallah yayi baka da tsarki baka da Allah wadaran wannan yanayi naka ya kamata a ce tintini da wallaka ta kare ka tashi ka je ka jaddada ka dawo ka yi tahiyatul masjid sai ka zauna a majalisa su ba sa zama babu alula a masallaci ko a majalisin ilimi ko da shi cikin alula su saboda ka yace mishi ai na dauka ka wuce nan ashe baka wuce ba وحدثنا وحدثنا محمد ابن الحسين ابن محمد الحراني وعبيد الله ابن ابي الفتح القاسي الفارسي وعبد العزيز بن علي الازدي قالوا اخبرنا ابو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن ايوب المخرمي قال حدثني قاسم ابن اسماعيل بن علي قال كنا بباب بشر بن الحارث Bishir ibn al-Haris ɗaya daga cikin zahirai ne a zamanin su Ahmad ibn Hanbal. Fakharaja ilaina sai ya fito ya ce, Ya Aba Nasrin, haddithna muka ce, Ya Allah gatu malam a ba mu hadisi. Faƙala, a tu'adduna zakatar hadith? Shin kuna ba da zakka hadithi? Ƙala qultu lahu ya Aba Nasrin walil hadisi zakatu? Alga wata malam dama ko ta zakka hadisi? Ƙala na'am, yace kwarai kuwa. إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه duk hadisin da kuka ji wanda a cikin shi akwai wata magana ta shafi wani aiki ko wata sallah ko wani tasbihi to sai ku yi aiki da wannan ilimin sai ku yi aiki da wannan umarnin inda aka ce a yi sadaka ku yi inda aka ce a yi tasbihi ko wata addu'a ko wani ambato ku yi inda aka ce ai koyi da wani ladabi to wannan shine zakka ilimin ka na hadisi idan baka yin zakka aka ga babban laifi ne ko eh sai za a iya kona kama a wuta eh ran da za a zo da zinare azufa a dinga dandala mu kafirai a wuta Allah ya tsare mu wanda ba sa bada zakka to haka wanda bai bada zakka ilimi shi ma yana cikin wani tsautsayi da bai san makomarsa ba وحدثني الحسن بن علي قال حدثنا حسن بن علي بن محمد الوائد حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا عبيد بن محمد الوراق قال سمعت بشر بن الحارث يقول يا اصحاب الحديث ادوا زكاه هذا الحديث شي كدين غبا da zakka hadisi قالوا يا ابا نصر كيف نؤدي زكاته قال اعملوا من كل 200 حديث بخمسه احاديث yace duk hadisai 200 da ka koya akalla yayi kokari kai aiki da ko kwaya biyar ne وحدثنا محمد بن الحسين القطان حدثنا دعلج ابن أحمد حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا يوسف بن الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت أمر بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخبر من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله ci duk wani abu da ya riske ka min alkhairi na alkhairi kuma min alkhabari na hadisi to fa'amal bihi kai aiki da shi walau marra ko da sau ɗaya ne ta kun min ahlihi zaka zama ma'abocin wannan alkhairi ko wannan hadisi wa an bana muhammad eh wata nuska yana ba da alkhairi ko min alkhairi وأنبأنا أبو محمد بن أحمد بن رزق قال سمعت قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف بن حمدان الهمذاني قال سمعت أبا القاسم ابن منيع يقول أردت الخروج إلى سويد ابن سعيد سويد ابن سعيد ابن سعد كنان الهروي وقلت لأحمد بن حنبل yaktubu li ilai sai na roki malama da hanbal cewa zan tafi kuma wannan malami da Allah ya rubuta mini tazkiya in kai wa malamin fakataba sai ya rubuta a cikin tazkiyan wa hadha rajulun yaktubu alhaditha ibnu hanbal yace to ga wani dalibi nan mai kokari wajen rubuta hadisai fa qulti ya aba abdullah da na karanta takardar ci haba gafarta malam a khadam khidmati laka walzumi duk zaman da ne da kaga ta malam ne maka hidima law katabta hadha rajulun min ashabil hadis me yasa ba zaka ce ni ɗaya daga cikin ma'abota hadis sai ka ce ya kutubu kawai qala sai malam Ahmad ya ce mishi sahibul hadisi indana man yastamilu hadis mu a gunmu masu yan hadisi sune masu aiki da hadisi ba mai rubutawa kadai ba kai kuma rubuta akwai kake ba mu shaide ka da aiki da da shi ba saboda haka ka tsaya iya matsayinka anzilun nasa manazilahu ke dan mun zauna tare da kai ba zai sa wai in maka za'ida ba ko in ƙara maka lamba fiye da abin da kake yi حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد بن هارون الخلال المروزي أخبرنا المروزي قال قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به شباب وانا حديثي نمن الله صلى الله عليه وسلم دني أحمد نعم حنبلي نربطها على التافينا نجي نقويا أقبا مالمي face sai na zo na yi aiki da shi hatta marrabiyal hadithu wata rana sai na karanta wani hadisi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa a'ata abati bata dinara annabi sallallahu alaihi wasallama an yi masa kaho kuma ya baiwa wanzamin mai suna Abu Dhiba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi dinari daya kudi ne mai yawa wannan dinari din a yanzu dinari a yanzu ya wuce naira dubu ɗari shida guda ɗaya ƙwarai da gaske saboda rubu dinar nawa ne rubu dinar da ake biyan sadaki da shi da dubu ɗari da sittin ne to sau hudu ba ɗari shida ba kenan kuɗin kuɗin wanzami da ya ƙaho fa tsaitul hajjama dinar fa yace ni ma fa tsaitul hajjama dinaran hina tajamtu laka amma dan hanbali shi ma da ya ja kamar ƙaho sai ya bada kuɗi irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar saboda wato abin nan shiddatul mulazama wal mutaba tsananin biyayya da koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin abubuwansa saboda haka akwai zalunci wani tuhumi masu ilimin hadisi da masu harka hadisi cewa ba sa ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba ga irin wannan tsanani wajen mutaba وحدثنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا عمرو محمد بن أبي جعفر بن حمدان يقول كان والدي أبو جعفر يسلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل وربما أقام في بعض الليالي حتى نصلي معه صلاة العشاء الآخرة يشي بابانا يا كسنشي sukan yi sallar magariba tare da Abu Usman mai suna Sa'id ibn Ismail wani lokaci kuma bayan an yi sallan yakan tsaya har a yi isha tare fa idza abta alaina kharajtu ila masjid Abi Usmana idan ya yi jinkiri na kan fita zuwa masallacin fakhararsu lailatan min al-layali ila masjid abi uthmana fakharaja alaina li salati al-isha al-akhirah wata ran na fito sai na zo na tarar zai sallar isha wa alaihi izarun wa rida'un ya saka kwarjalle da mayafi fa sallabina sai ya salla kamar irin shigar da ma'aikata yakin haji suke shine kwarjalle izar wa rida da mayafi fa sallabina thumma dakhala darahu ya mana sallah ya shiga gida warajatu ila abi ma abi ila albayti muka koma gida fa qultu li abi sai na cewa babana tambayi babana shi wannan kenan ke magana Abu Ja'far ibn Hamdan fa qultu li abi ya aba Abu Usman kad ahrama ce wai aikin haji zai shine ya na ganshi da da shiga irin ta yan Umara fa qala la ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح alladhi kharrajtuhu ala abi ala kitab muslim yace a yana dai koyan karatun littafi a guri na wanda hadisai ne daga cikin sayyid muslim fa idza sami'a bi sunnatin duk in yaji wani sabon karatu lam yakun ista'mala fi ma maza wanda da bai taba yiki da shi ba a habba an yasta'mila fi yawmi wa lailati to ranan ba zai kwana ba sai yayi kwatanta wannan sunna wa innahu fi sami'a fi jumlati ma quriya alayya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi idharin wa rida'in yau an biya hadisai ya ji daga cikin hadisan akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da kwarjalle da kuma mayafi wa habba an fa habba an yasta'mila tilka sunnata qabla an yusbiha yanzu akai karatun tsakanin magariba da isha shine ba zai bari gari ya waye ba ya je nemi kwarjalle da da abin nan ya saka wannan isnadin shi kuma sahihi ne abu abu abu usman al-hiyari wani babban malami ne cikin malamai masu wa'azi sanannu wanda za a biya mai tarbiya mai tarjama a cikin siru alamin nubala Allah ya gafarta musu wasamitu abul fathi muhammad ibn ahmad ibn abul fawaris يقول سميت محمد بن عبد الله الحافظ يقول سميت إسماعيل بن نجيد يقول سميت أبا عثمان السعيد بن إسماعيل الزاهد يقول man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataka bil hikma duk wanda ya sanya sunna ta zama ita ce take juya rayuwar shi qawlan wajen magana wa fi'lan da ayyukansa nataka bil hikma sai ga Allah ya bashi hikima a cikin zancensu kisa zaka ga yan bid'a ba su da hikima a zancen zaka ga ana zuga mutum ana cewa malami ko babba mai shekaru sai ka ji shi da wauta da shirme saboda ba sa aiki da sunna sai ga wani dan tatsitsin ustazu ya fi shi fasaha waman ammara hawa ala nafsihi nataka bil bid'a wanda kuma yace shi bid'a wato san zuciya shine a fara'aita man ittakhadha ilahu hawa kine mai da san zuciya shi shine jagoransa sai ka ji dizzancin da bai sai ka ji bid'a a ciki da Allah ya kulu wa in tuti'uhu tahtadu in ba don Allah in ba wannan ba shine abin da ya faru da wanda tijabi da yake ce ya ce ma babu wani abu mai suna wai wai wai tauhidi menene ma kwanan nan anan anan wai babu sharda la ilaha illallah ga hadisin islamiya ma sun san shi illa bi haqqiha amma ya manta idan shi ya rufe zuciyar shi ta bame baya gani saboda mene ya saka son zuciya a gaba to duk wanda ya sa son zuciya a gaba haka zai tayin irin waɗannan kurakurai waɗanda ya sajihu zaka ga kowa na jin kunya ma na tabbata duk masoyan shi da wanda suka san girman shi suna jin kunya wannan abin da yi Allah ya kyauta to bari mu je kasin ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد